نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ديا وتم رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu ha? kowa da ni ake ma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddara a mu wannan wata mai albarka mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan azumi ɗaya da muka kai yau Allah subhanahu wataala ya karbe shi Allah ya sa mun yi azumin mu daidai kurakuran da muka yi ciki Allah ya yi mana Allah ya mana gafara su Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya fara raba alkhairin shi da gafarar shi da rahama shi gare su to muna cikin tafsirin suratu al-qasas ko? Daidai na muka tsaya. Yawwa. Aya ta talatin da shida ko? فلما جاءهم موسى نهو بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول ننكو ما شاء الله Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin wato abin da ya faru ga annabin shi annabi mai girma annabi Musa alaihi salam da shi da fir'auna Allah ce falamma ja'ahum Musa lokacin da annabi Musa ya zo masu bayan Allah ya ce mai ka tafi da kai da ɗan uwanka ku kira su zuwa gare mu bayan da Allah subhanahu wataala ya ba su umarni to Allah sai yake ba da labari cewa ga annabi Musa ya zo masu bi ayatina da ayoyin mubayyinatin waɗanda suke bayyanannun ayoyi ne mana hujjoji ne waɗanda suke masu haske dalilai ne waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda suke nuni akan cewa lalle annabi musa annabin allah ne kuma cewa lalle shi manzo ne daga wurin allah subhanahu wa ta'ala yayin da annabi musa ya zo musu da waɗannan hujjoji ɗin wanda Allah ta'ala ya bashi umarni cewa usluka daka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi fadhalika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin cewa ya shigar da hannun shi a cikin riga in ya hitar da ita hannun za ta yi haske muna ganewa ko da kuma sandan shi waɗannan alamomin da Allah ya bashi ya ce ka je masu da su ka kira su zuwa ga Allah in suka ki yarda suka nemi wata alama sai ka nuna masu ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to da suka ga wannan annabi Musa da sanda ta koma macijiya ya shigar da hannun shi a cikin riga ya koma fari qalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftara suka ce wannan ba komi bane face asiri ne da ake kagowa da ake tsarawa a shirya ruha ida ne kawai mana wannan abin da ka zo mana da shi ya kai annabi Musa na yi nayi sanda da kuma hannunka ba komai wani face sihiri ne wanda aka kago aka kirkiro mana kai ne ka kirkire shi ka dangana shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ce Allah ya aiko ka inda wannan ne yayi muna da ire-iren ka akwai bokaye da yawa ire-iren ka waɗanda suka iya wannan aikin wa ma sami'na suka ce ba mu taba ji ba bi hadha game da irin wannan ba fi aba'ina al-awwalina a cikin uwayenmu na farko ba mana irin wannan kiran naka ka kira mutane zuwa ga abauta ma wani Allah shi kadai in ba gare ka ba ba mu taba ji an yi ba gare ka kare muka taba jin cewa akwai wani Allah da ake bauta ma saboda uwayenmu da kakanninmu da kakanninsu ba su taba gaya mana cewa ana bauta ma wani Allah ba banda wanda mu muke bauta ma da mu da fir'auna ba saboda haka annabi Musa alaihi salam ya gwada musu waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji din amma suka yi watsi da su kuma abin da yasa saboda suna ganin asiri ne domin suna da bokaye da suke asiri suna da bokaye da suke tsahe-tsahe saboda suke ganin shi ma annabi Musa ya zo masu da irin abin da bokayensu suka zo masu da shi na tsahi ne kawai Allah ya ce wa qala Musa rabbi annabi Musa alayhi salam ya ce ya Allah ubangiji na ko kuma rabbi Allah mahalicci na a'lamu ya fi sani liman ja'a bil huda min indi game da wanda ya zo da shari'a daga wurin shi wa man takunu lahu aqibatu dar kuma Allah ta'ala shine mafi sanin wane ne wanda ƙarshen gida yake kasancewa a gare shi ma'ana wane ne yake yin ƙarshe mai kyawu wa ya zo da gaskiya daga Allah kuma wane ne wanda ƙarshen shi yake yin kyawu duka Allah ya kowa sani bana ana annabi Musa alayhi salam ya dunkule masu abin da yake so ya gaya masu amsar da za a ba su ba dan komi ba sai saboda lallabawa da tausasawa malami mai karantarwa mai kiran mutane ana son ya tausasa kaga sun mai magana muguwa ma magana muguwa kama a ce ma boka malam ya koma boka kuma a ce katon makaryaci kai kariya kake yi to annabawa halayensu ba irin na sauran mutane ba ne kaga in sauran mutane ne mai damar zagi zagi ne ba a ce ma boka an zage ka kai ba boka ba a ce ma makaryaci alhali kuma kai mai gaskiya ne zagi ne amma nan Musa ya daure ya maida musu martani ta hanya mai kyau ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu dar wannan mai da martani ne amma kyakkyawa jadilun billati hi ahsan saboda ka tattaunawa da yake tare da su sai zaɓi hanya mafi kyau tare da su ma'ana abinda na zo muku da shi gaskiya ne kuma shirya ne ba asiri bane ba tsahi bane kuma Allah shi ne masani game da wannan ya san cewa lalle ni mai gaskiya ne kuma ku makaryata ne kuma ya san wane ne wanda kyakkyawan ƙarshe ke zamantowa gare shi a duniya ko lahira kaga ya maida musu magana mai kyau ba tare da ya kamar yana so ya ce musu in Allah na makarya Allah yana gani ba zai kyale ni ba in kuma gaskiya ce yadda ya turo ni da ita na gaya muku to uwa uba kuma dama yana kallo na shi ya turo ni to sai zo masu da wannan siga innahu la yuflihu zalimun lalle shi lamarin yadda yake azzalimai ba su cin nasara ai duk wanda ya kasance azzalimi ne fajiri ne baya cin nasara mun gane ko baya cin nasara baya cin nasara kwata kwata duk wanda ya kasance azzalimi ne mugu ne wanda yake ma Allah ƙarya ba yadda za a iya ci nasara a cikin rayuwar shi yana iya samun nasara farkon rayuwar shi kai ta ganin abubuwa amma ƙarshe abin zai lalacewa shi kuma abin da ake so ƙarshe ba farko ba da baka farko a kwace daga baya da baka hakka mutu cikin abin wani ha wadda ta baka lashe da ta baka taɓe wane yi kaga gara ta baka taɓe amma taɓa kalashe shi kenan kaga abin bai yi ba to saboda haka zalunci fajirci mugunta cin amana yaudara ha'inci duk ba inda suke kai mutum ƙarya duka ramanta ƙurare ne ba ta dawwama ƙure take ba ta yin ɗiya saboda haka a riƙe gaskiya a yi aiki da gaskiya a riƙe adalci a cikin rayuwa a bi Allah subhanahu wa ta'ala a bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai a samu rayuwa ingantacciya da wamammiya mai daɗi Allah ya samu dace wa qala fir'aunu kuma sai fir'aunu ya ce ya ayyuhal mala'u ya ce ya ku taron shugabanni ya ku taron manyan fada na alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ban san kuna da wani abin bauta wanda ba ni ba Mana firawuna ya ce ma manyan mutanen shi da shugabanninsu ya ce ban san kuna da wani abin bauta ba wanda ba ni ba mana yana so ya ce musu ni ne abin bauta babu wani abin bauta wanda ba ni ba abdullahi da abbas ya ce tsakanin wannan maganan wadda ya muguwan maganan nan da kuma maganar da ya wadda Allah ya kawo man labarin ta cikin suratul nazi'at fa qala ana rabbukumul a'la Abdullahi da Abbas ya ce tsakanin wannan magana da makaranta yanzu da wacce shekara 40 ke tsakanin su yayi wannan kuma bayan shekara 40 ne wacce ya ce ana rabbukumul a'la kuma ƙarya yake yi ya san cewa yana da Allah da ya halicce shi yana da mutanen shi ma suna da Allah da ya halicce su ya san shi ba shi halicci mutane ba dan da mutanen da suke haihuwa garin shi ai ya san ba shi ke ba su ba ba shi ke haihuwa ba ko ba shi ke ba su cikunnan da suke haihuwa ba ko saboda haka fir'auna ya faɗa haka ya san ba gaskiya ba ne ya san abin da yake faɗi ƙarya ne taurin kai ne kawai irin na azzalimi shi yasa a cikin suratu shu'ara Allah ta'ala ya ce a ƙala fir'auna wa ma rabbul alamin fir'auna ya ce ba annabi Musa wane ne kuma malicin kowa da kowa ƙala sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ard malicin sammai da kasai wa bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai in kuntum muqini in kun kasance masu yaƙini to shine Allah wannan wanda ya sama ya kasa kuma ya abin da ke tsakanin sama da ƙasa. Ƙala liman haulahu ala tastami'un. Firawun sai ya ce ma waɗanda suke gehen shi ba ku ji abin da yake faɗi. Kun yarda. Sai annabi Musa ya ƙara cewa rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwali. Firawun na cikin wannan sai annabi Musa ya ƙaro ya ce Allahn ku wanda ya halicce ku kuma shi ya halicci uwayenku da kakanninku. shikenan sai firawun ya kuma yana cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle ma'aikinku manzanku da yake cewa an aiko shi mahaukaci ne annabi Musa ya kara cewa rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun shine Allah wanda ya halicci gabas ya halicci yamma da abin da ke tsakanin gabas da yamma in kuna da hankali to shine Allah in kuna da hankali kun san babu wanda ya halicci gabas sai Allah babu wanda ya halicci yamma babu wanda ya halicci waɗanda suke rayuwa tsakanin gabas da yamma sai Allah Fir'auna ya ce to ya isa haka nan ma ilain ittakhadta ilahan ghairi la yaj'alannaka min al-masdurin in ka rike wani Allah wanda ba ni ba zan sanya ka cikin waɗanda za a daurewa har abada ba za ka ƙara hitawa ba annan musa ya ce awalau ji'tuka bi shay'in mubi ko da na zo maka da wani abu wanda yake bayyananne yana nuna gaskiya ta sai ka daure ni qala fatibi me kin birawo ne ce ko ka zo mana da shi sai ya ce fatibi kawo shi in gari in kunta min as-sadiqin in gaskiya kake yi shikenan sai annan musa ya jifa da sandar shi sai ga ta macishiya ya hiddo hannun shi sai ga yayi hori kal ranar cewa ƙalilin malai haulahu inna hada da sahirun alim ko la sihirun mubin wannan ai sihiri ne wanda yake bayyana ne mun san shi yuridu an yukhrijaku yana so ya ya kore ku ne da asirin shi daga kasar ku ku ba da shawara ya za'i to saboda haka Fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah wanda ba ni ba fa auqidli to ka kunna mani ya hamanu ya kai hamanu ala tini ka kunna mani wuta bisa laka waj'al li sarhan sai ka sanya mani dogon gida ma'ana ka- ka dafa mani laka a dafa laka ta dahu shi ne ma'anan fa auqidli ya hamanu ala tini waj'al li sarhan sai ka yi mani gida da ita ma'ana ai burguna a gasa su gasassun kasan gasashen birgi ya yi busashe wanda aka gasa shi ya sha wuta sosai to ka gasa mani shi sai ka gina mana wani katafaren gida dogon gida da shi wanda yake madaukaki mai tsawo me yasa la'alli aqaliu ila ilahi musa ina fatan in ka gina mana wannan gidan in hau in kalli annabin annabin musa Allah annabin musa in kalli abin bauta annabi Musa. Sai a gina mai fama da za a gina gidan da za a ganin Allah. Gidajen suna nan wanda aka gina suna nan in ka gane sai ka yi dariya. Wannan gidan ne za a hawa ga sama a ga Allah. Ko ko wurin ko wurin tauraruwa ba za a yi zuwa ba. Balle wurin wata balle wurin rana balle sama. suna nan dogayen gidaje ne a zamaninsu amma kuma ta in ka kalli gidan ka san ba yiwa ya tabo sama dan adam ba ya gina ginan da za ya tabo sama bai iyawa kuma Allah ta'ala cikin sama ta farko yake Allah ba ya cikin dukkan samai gaba ɗaya ba da cikin su yake ba ba su ya ɗauka shi halittun shi ne da halittun Allah ba ta ya ɗauka Allah Allah ya kiyaye. La'alli aqali'u ila ilahi Musa. A wata aya la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati wa aqali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Yace saboda ina so in kai ga hanyoyin da za su kai ni sama in naje sama in ga Allah Annabi Musa. Ina ma tsammani ma ba ba da gaske ba ƙarya yake. to shi ne nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari la'alli aqalu ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin Fir'aun ya ce kuma lalle ni ina tsammanin shi ma yana daga cikin makaryata a cikin suratu ghafir kuma wa inni la azunnuhu kadhiba nan kuma min al-kadhibin daga cikin masu ƙarya mana yana ganin annabi Musa ƙarya yake a cikin cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sama akwai Allah da ake bauta ma yasa Allah ta'ala ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi alhaq wastakbara sai ya girman kai ma'ana ya nuna ya nuna daukaka da izza da buwaya da bunƙasa to da girman kai huwa shi fir'auna wa junuduhu da kuma rundunar shi fil ard a cikin ƙasa bighairi alhaq ba tare da gaskiya ba ana fir'auna ya nuna girma alali kuma shi dan kalalami ne ya nuna kasaita alali kuma bai kai nan ba yake yin imani da Allah yake gaskata annabi Musa a cikin ƙasar Misra shine manan fil ard a ƙasar da yake zaune saboda zalunci shi saboda bannar da yake aikatawa wa zannu fir'auna da shi da mutanen shi duk sun yi tunani annahum ilaina la yurja'una cewa lalle su ba za a maido su wurin mu ba mana ba za su mutu su dawo wurin mu ba Fir'auna ya yi tunani da shi da mutanen shi cewa ba tashin alkiyama duk wanda ya mutu ba zai tashi ba babu hisabi kuma babu sakayya fa akhadnahu Allah ya ce sai muka kama shi wa junudahu da rundunar shi gaba daya fanabadnahum sai muka yi watsi da su fil yammi a cikin ruwa ai mun kama firawuna tare da rundunar shi muka jefa su a cikin ruwa muka nitsar da su a ciki babu wanda ya saura a cikinsu gaba ɗayansu Allah ya kiyaye yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya kama shi ya mai azabar duniya da lahira inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha lalle a cikin wannan akwai abin lura ga wanda yake tsoron Allah saboda haka Allah ta'ala ya kama fir'auna da rundunar shi gaba daya lokacin da ya so ya halaka sai Allah ya dora mai shi ba kowa bane ruwa ne kawai aka gama da su ba sa mala'iku su yi ta baya kashi ba ko su shaƙe shi ba ko su zo gari su yi ta bugun mutane ba a'a idda su aka yi fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim Allah ta ce mun yadda su daga cikin gidajensu masu kyawu da gonakinsu waɗanda sun cika da amfani da wuraren shakatawa su da wuraren moriyarsu da wuraren wankansu da wuraren shan ruwansu mai daɗi Allah ya ce duk muka hidda su daga ciki daga taskokin arzikinsu da gidaje da wuraren zamansu masu kyawu Allah ya ce duk mun kore su daga ciki kadhalika wa waratna bani isra'ila haka muka yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya na moriyar rayuwarsu sai muka gadar da su ga bani isra'ili wata aya kuma kazalika wa auratna qauman akharin haka dai Allah ta'ala ya ce muka ba da gadon waɗannan kayan jin daɗin ga wasu mutane na daban dama Allah ya bada kuma ya kwace kayan shi Allah ya ce fanzur ka duba ka gani ya kai mai karatun alkur'ani mai girma ya kai mai sauraron alkur'ani ya kai mai imani da alkur'ani mai girma kaifa kana aqibatu zalimin yaya ne karshen mutane azzalimai ya kasance yayi kyau koko yayi muni fara ka duba ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai mai saurare mai imani da alkur'ani ka duba ka gani da idanun zuciyarka ma'ana ganin da za ka yi gani na zuciya ba gani na idanu ba domin abin ya riga ya wuce ko? ya riga ya wuce shi kenan yau shekara wajen dubu uku da wani abu ko dubu biyu da wani abu dubu uku da wani abu za a ce sun tafi sun wuce idan ka me za ka diba ganin zuciya za ka kalli abin ka kamanta abin ka suranta shi a cikin zuciyarka ga firawuna nan ya zo ya shigo cikin ruwa an busar da ruwan sai da ya shiga cikin tsakiyar ruwa sai aka ce a gama ruwan abin da za ka diba da zuciya ka kenan dan ko ka kalla yanzu ko bakin ruwan ka je sai dai ka kallo na zuciya kai wannan ruwan wanda Allah ya nutsar da firawuna in ka shige su ka san shi kenan duk kokarin mutum kare kokarin ka kenan duk iya ruwanka sun yi ƙarhinka domin kai ta iyo kai ta iyo ciki kai ta yi kai ta yi kai ta yi gajiya za ka sai nan naka yi ciwo ba baka ga gaɓar ruwa ba to yare za ka yi ruwan ruwan maliya ne wanda muna yara cewa ake har sama sun taɓo saboda yawan su har sun tabo sama to ya ke ci ake jirgi ba shigar sai yake jirgin sama ya wuce ashe dai labari ne digira ce ta mutane saboda haka Allah subhanahu wataala ce fanzur kadiba ka gani kallon da zaka yi da zuciya ka kallo kuma na izina na wa'azi ka ƙara imani da Allah kaifa kana aqibatu zalimin ya ne karshen waɗannan azzalimai ya muku masu ta kasance waɗanda sun kai matuƙar kafirci akwai kafirai da yawa amma da ya samu kafirci irin na fir'auna ai ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah wanda ba ni ba ko ya ce ana rabbukumul ala ni ne ubangijinku mafi girma in ma akwai Allah ni ne sama gare shi kasan da ba za a samu kafirin da irin wannan kafircin sai dai ya ƙi yarda akwai Allah bai yarda da shi ba wannan ya yi sauƙi da wanda ya ce shi shi ne Allah ma da kanshi Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan mun sanya su shugabanni yad'una suna kiran mutane ila nar ya zuwa wutar jahannama Firawuna yana yake kira ba zuwa jahannama ba mana mun sanya su shugabanni ne jagorori ne a nan duniya amma jagororin kafirci limamai ne na kafirci suke shiga gaba Allah ya ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar rana alkiyama fir'auna zai shiga gaban mutanen shi yi ta zuba sai ya ce ku shiga ku shiga dole su shiga fa awradahum an-nar misal wirdul mawrud haji zai gangara su ya tura su cikin wuta saboda a nan duniya ma ya tura su cikin kafirci kuma suka mai biyayya shi zana rana alkiyama su yi mai biyayya ba su da kokari ba su da zuciya mai kyawu da zai ba su umarni su kibi zuciya su ba ta da kyawu irin tashi ci Allah ya ce mun sanya su shugabanni jagorori magabata amma na banza da wuya ashe akwai shugabanni waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wuta. In Allah ya baka shugabanci ka kira mutane zuwa ga aljanna, ka kira mutane zuwa ga hali na kwarai. In Allah ya baka shugabanci ka zamanto jagora ne da yake kai mutane zuwa ga samun ci gaban rayuwar duniya. Jagora ne da yake samun mutane su samu ci gaba na rayuwarsu ta lahira. A duniya ka gwada masa abin da zai amfane su. aikin da kuke yi kakku yi cuta kakku zalunci kowa kakku yaudari kowa kakku ha'inci kowa kakku yi ma kowa ƙarya ku yi ma kowa gaskiya amanar da aka ba ku ku riƙe ta yadda kuka karɓe ta kuma ku maida ta hannun aro hannun maidawa kakku yarda ku cuci kowa sannan kuma ibada a maida hankali gare ta duk shugabancin da kake yi a wurin da kake shugabanci an yi shugabanni da yawa sun wuce ba da kai aka fara ba kuma in ma da kai aka fara to ba za a kare da kai ba yawa amma wani kamfani wata ma'aikata ce sabuwa kai ne sabon jagoranta to za ka zama tsohon jagoranta wata rana me ya kamata ka rike gaskiya ka rike amana jagora ne kai duk abin da kai shine na bayan ka zaci to abin da saniyar gaba ta sha ruwa in saniyar gaba in ta sha ruwa to ta baya ba haka za ta yi ko duk inda ta sha ruwa ta bayan ta nan za ta sha to da biyayya kazan shanu su ma suna da biyayya kaga sun tautar gaza guda guda na gaba na ba mai wuce ta ana lagadam lagadam lagadam lagadam ana tabinta ba wanda za ya wuce ta To haka in Allah baka shugabanci ka sani kai jagora in ka gyaru talakawan ka za su gyaru kamar zuciya ce a cikin jikinka in ta gyaru za ka gyaru in ta lalace kai ma za ka lalacewa. Mana kullum gabobin ka ce ma zuciyarka suke ki ki daidaitu in kin daidaitu mu ma daidaituwa zamu in kika lalace mu ma lalacewa zamu muna ganewa ko amma bahaushe ya ce ba a mugun sarki ya kenan a mugun bawade sai ya dace da mugun sarki Yawwa, in za ta ce ta iske muje sai a yi ta tahiya na wani karin magana da bahaushe ke cewa sakarai cira mani shashasha in ka ga wane ne ku taho tare duk dai sakar kari duk bagaggi ne duk mutanen ballon to saboda haka akwai shugabanni waɗanda suke kiran mutane zuwa ga wutar jahannama waɗanda ba su ƙoƙari su gyara ma mutane halayensu shugaba an kawo shi ga wuri ne don ya gyara ma mutane halaye gwada mutane yadda ake aiki yadda ake rikon amana yadda ake rike gaskiya to da ya saki wannan haya shi kenan ya nuna ma mutane duk wanda ya zo ma haka ma ta yi kuma duk wanda ke wurin ya yi haka kawai Allah ya kiyaye wa yawmal qiyamati la yunsarun kuma ranar alkiyama ba za a taimaka musu ba wana ranar alkiyama ba su da mataimaki da zai ture musu azaba wa atbanahum fi hadhihi dunya la'na Allah ta'ala ya ce kuma mun bi su da la'ana a cikin wannan duniyan ma'ana mun sanya la'ana tana bin su a cikin wannan rayuwar ta duniya daga Allah da mala'iku da mutane gaba daya da muminai ko ba haka ba ba wanda za ka ji an ce firawuna ce ba wa Allah ka ayyo ko akwai sai dai ta cewa ko fir'auna ne kai sai ka sha mu mulaya ba kenan kaga mutum ya yi rishin kirki da rashin mutunci an kai yana kamanta shi da wa da fir'auna ba mai tausaya ma fir'auna a duniya ballanta ranar lahira kuma yasa Allah ta'ala ya ce mun bi su da tsinewa mana mun tsine musu mala'iku ma suna tsine musu haka ma masu imani na tsine musu wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin kuma ranar alkiyama su suna daga cikin waɗanda za a nisantar da su daga rahama Allah mana waɗanda za a kura daga rahama Allah subhanahu wataala ba za su samu rahama ta Allah ba ta gidan aljanna ba yan wuta ne Allah ya ce annaru yuraduna alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وتاتي أكي جتوس أكنتا صافي هذا مريجي kuma ranar alkiyama za a cewa ku shigar da fir'auna da jama'a shi a cikin azaba mafi tsanani Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kiyaye mu abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah alkhairin da ka fara raba cikin wannan wata mai albarka Allah ka bamu shi Allah ka sa muna cikin waɗanda kake raba kana ba ya Allah da rahamarka da gafararka Allah ka raba ka bamu ya Allah ka yanta mu daga wuta ya Allah Allah ka sa mun ya azumin na daidai ya Allah Allah ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba muna shiri duniya da lahira asusun mu na marayu a kamar yadda muka sani wannan karan mun samu kuɗi jika ɗari tara da jika tara wannan wata kuma mun samu taimako na bayan Allah waɗanda suka taimaka mana akwai wanda ya ba mu buhun masara buhu ishirin akwai wanda ya ba mu buhun shinkawa tan guda ya ce a raba mu marayun kuma an raba duk maraya guda ya samu buhun shinkawa ɗaya da rabin buhun masara Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya kowa da wanda ya bada kaɗan da wanda ya bada matsakaici da wanda ya bada mai yawa Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ya sa kowa ya samu abin da ya bada a cikin asusun ajiye shi wurin Allah subhanahu wataala Allah ka yaye mana matsalolin mu gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka yaye musu matsalolin su Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci ka ba ka san mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali dan ta'addan mu duk duk inda suke da 'yan bindigan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka mero su rayuwa cikin mutane kamar kowa ya Allah Allah ka sa su gane wannan aika aika da suke ba ta da kyawu ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka ba su ikon tsaron kasan mu ya Allah Allah shugabannin mu ka kara musu gaskiya da rikon amana da adalci da tausayin talakawa su ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu iko azubta azumin nan lami lafiya ya Allah Allah inda muka fara lami lafiya cikin dadi dadin nan Allah ka sa mu kare cikin wannan dadi dadin ya Allah cikin barin ciki da murna ya Allah kuma Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin abubuwan da za mu yi buɗe baki da sahur da su ya Allah kuma Allah ka hore mana yin ibadodin da ya kamata mu yi cikin wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين